الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba a cikin da ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da ashirin da takwas za mu tashi darasi na ɗari biyu da ashirin da tara hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin da ɗaya hadisi abu huraira muna cikin kitabu fada'il sahaba muna cikin kuma babu fadil umar babin da yake magana akan falalar sayyidina umar Allah ya kara masa yadda a wannan masallaci mai albarka na Hudaifatu bin Yaman radiyallahu ta'ala anhuma da ke kundi na jannin albarka mali yake alhadisu alif wa kamsu mi'a wa wahid wa kamsu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin da ɗaya ƙarƙashin mita ko mazaya ko kuma faza'il na sayi na Umar wanda mun kai shi ne الخليفة الثاني كما أمير المؤمنين خليفة نبي كما شوغبان مؤمن وانا أكبر ولا كبير شوغبان مؤمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wata rana muna zaune gurin annabi kira da hannun Allah tabbata a gare shi isala a yayin nan sai annabi ya ce bai da ana na'imin wata rana ina bacci annabi yake gaya wa sahabbai ya ce ra'aitu ne fil janna na ganna a cikin aljanna kai idan ra'atin ta tawaffa ya ce je ga wata mata tana alwala ila janibi kasri a gefen wani gida fakultu sai na ce liman hadal kasr annabi sai ya tambayi mala'iku ya ce wannan gidan na waye lafiyayyen gida na waye fakalu sai suka ce da umar bin al-khattab wannan gidan umar dan khattab ne fa da kartu ghairatahu annabi yake sai na tuno kinkinsa ghaira gairin don aka yi mata fataha ya zama kishi yawwa fawallaitu mudbira yace sai na juya da ba da baya fa ba ta umar sai na umar yana jin abin da annabi ya faɗa sai ya fashe da kuka wa qala yace alayka azaru ya rasulullah idan ba zan yi kishin yanzu kai zan wa kishi ya ma'aikin Allah ai idan zan yi kishin ban da kai ya ma'aikin Allah نعم الحديث 1552 حديث نكر جهود دليل يرجع في النبي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه an karbo daga sa'ad ibn abi waqas Allah ya kara masa yadda kare yace istahadana umar ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wata rana sai na umar ya yi izini zai shiga gurin annabi tsira da nan da Allah tabbata a gare shi wa indahu nisa'un min quraish lokacin akwai wasu mata sun zo gurin annabi alaihi salatu wassalam na quraishawa yukallimuhu suna magana da annabi wa yastaqimuhu suna ta kasan mata akwai itinabi sun bulsanta amma sai a ta kwana sai an ji an dawo ai ta zuwa a dawo dan kankanin zance ne amma sai an fada dai sai an fada dai to shine tsawar tafiyar na wuta zuwa kuma mutum shi za in ka san cewa ba ka da yankin lokaci to kar ka koma dan ita in baka saurara an yi ta gaya masu wannan abun ba to wulakanci ita a fahimtar ta kuma akwai lokacin da kai ba ka san ma magana musamman namiji ka fita ka dawo da gwagwarmaya iri iri kafin ka koma gida haka kawai za ka ga abubuwa da ɓacin rai da yawa wani ma kai magana wani ba kai magana ba ma zai zage ka to duk irin wayannan damuwa mutum zai iya komawa da su shi da ko shekaran jiya na gaya wasu iyayen mu mata na ce rayuwar na na aisha da ake magana rayuwar ta har annabi wa duniya wata zana wa da ne ko ba domin shekarun ta sha takwas a shekarun za ta zana misali amma duk wani abu da ka ji ana kwaikwaya na gidan annabi a ƙananan shekarun nan a cikinsa take har ta iya gano ɗabi'un annabi alaihi salatu wassalam cewa an aka yi wa kaza ran sai yana baki in an yi kaza yana jin daɗi wannan kuma shine zamantakewa shine wato wato gogewa kaga dattaku dattaku ga ƙananan shekaru za ka ja cewa da yaro ne amma da tijo akwai wanda Allah yake wa waɗannan baiwa sai idan kana fushi ina ganewa in kana cikin murna ina ganewa to haka ya kamata mace ta zama shi za ka ce ta zama ran model din su mata ba wasu daban ba to wannan shi ne ariyatan aswatu hun ko aswatu hun suna daga murya daga murya kaga ai da aka zo malaman tafsiri suna cewa da Allah ya ce wallati ya'tina al-fahishata wa ita wa ayyuha alladhina amanu la yahilu lakum an tarithu an-nisaa karha wa la ta'taduluhunna litas'alu bi ba'd ma ataytumuhunna fi illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina malaman tafsiri da suka zo fassara wannan fahisha din cewa kakka tilasta wa mutum ka mudduna wata da rika jin cewa ba ta kulli sai ne idan ta zo da alfasha sai malamin tafsiri suka ce me alfasha ce wasu malamin tafsiri suka ce ma'ana ta farko shine zina kawai kana da mace kuma tana zina a to wannan sai kai abin karka take ka kawai ta lau alin da tafi ta tibulu sai ka mudduna mata har sai ta ji cewa gwara ma ka biya ga kudin ka shine wala ta abudu wani ba za ta ci banza ba ta tafi kawai wasu ma da yake ta annujus mara kunya wadda aka ce kai mata kan karatu ce ma na rudi na uku kuma ma'ana ta uku ce to Allah ya ba a tuwa da wannan shine wanda ta san kai ne mutunci ne kuna magana sun ta daga murya dan a biyo a makota a ce kaji wanda kuma kowa ya yi to shi ne annushu to kayi da ɗin a kowanne suka fassara ta a haka to ɗaga murya ga namiji miji ki ba daidai wani ɗaga murya a irin wannan ɗabi'a ce ta janyo lokacin da aka yi hijira daga maka aka dawo madina su ma dan maka ban saba wannan ba na madina sun saba mijinta ya faɗi ɗaya su mayar. To sai Allah madaukakin sarki wato sai ya zamto duk wanda matarsa ta yi man laifi tun da Allah madaukakin sarki ya ce fa'idu hunna wajiru hunna fil mazadi wa taribu Allah ya ce in ta kibi wallahi ta kafu na nushuza hunna fa'idu hunna ku yi mutu wa'azi wajiru hunna fil mazadi sannan abu da ku kaurace musu a shimfiɗa in sun ki wasu ribohon ku yi musu bulala saboda gaba ɗaya ɗaga musu murya ce shi ne mutum zai shawo gida sai ga ganji ya zo da zabje ya kula na ce wannan bai ce Allah ne ce musayin ke shi kai ne to shi ne suka tattaro mata suka shiga gida annabi alaihi salatu wasalam suka kai kara annabi ya gyara zai ce ba haka ake nini ba kowa ya samu bula da ta jirgin matarsa ba haka ake nini ba zo da haka kada murya ga mai gida ba daidai ba ne ko da kin fi ki murya ba daidai ba ne to a kowanne za ka ga a ɗabi'a suna so su musguna na miji da wannan salon su ke ji ta rika ɗaga murya ta san ba ka so domin kana da mutunci da kima to sai ke ba wannan فلما استأذن عمر قمنا يستديرن الحجاب yayin da suka ji sai na Umar ya shigo ya nemi izini zai shigo sai suka bi ya fita da yana ijawa suna ta gaggawa neman gurin kuya ko wace tana neman gurin sun gane muryar Umar kuma shi baya ɗaukar wargi fa ajina lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja annabi ya wace izini ya shigo ya shigo wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ta'ata da ya shigo kuma sai a zai na wa yaga annabi yana ta dariya shi ne san da yake faruwa a gidan ba fa kana Umar zai sai na wa yace azhaka Allah dinnak ya rasulullah wannan hakoran naka Allah ya kara musu walwali da farin ciki ya roƙin Allah kana zai ce ajitu min haula illati kullu aidi yace kaga ina dariya ko yace ina mamakin waɗannan wasu mata ne da suke muke tare da su suna tare da ni a nan falan ma ta ana sauta daga jin muryarka ibtadan al hijab duk sai suka gudu ko sai ta nemi gurin kuya sun gudu kana yawa sai da yana wa yace fa anta ya rasulullah kunta hatta an ya habla ai ya ma'aikin Allah kai ya kamata kai musu kwarjini ba ni ba kai ya haƙu ثم قال سميتي أي عدوات أنفسهن shi waje nan sai na Umar sai juya kuma ya kalle shi ce kai makiya kawo kan a ta hamna ni wala ta hamna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kuke shayi ba ka shayi annabi alaihi salatu wasallam ni zan muku kwarjini ba annabi ba sai na Umar ya kalle shi ce ya ku makiya kawo kan ni zan muku kwazini ba annaba ne da rasul salam ba kullu na abu suka ce kwarai kuwa ba an ga sai suka ce an ta afazu wa aglazu ne rasulillah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka fi annaba ne da rasul salam tsanani da zafi ya annabi bai da zafi bai da tsanani walau kun ta fazza garibar kalbi lan fazu a wani yazo ya shaƙe shi ma ta baya kuma ya faɗi maganganu saboda yana ba annabi baki sabai suka yi kan ya ce a'a ku kyale ya ce a'a ai ce masa za ku kai in ana in kana bin baki ba haka ake yi ba tambaya za ka yi ni kuma ku ce mun ya kamata kai kuma ka biya shi bakin kuma lokacin baki bare ba lokaci ne da ya zo kawai yayi wannan abu amma annabi alaihi salatu wasallam ya gaya musu wannan wane ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي في والذي نفسي بيده da annabi ya karfafa maganganun wannan matan sai ya ce na rage da wanda rai na yake hannunka malaki ya kace na kasu talikan fajjan babu yadda za yi dan ya halka kai a wata hanya ko mai faɗi ko karama ko babba illa talaka fajjan gaira fajjan faji sai ya canja hanya idan ka tawo duk lokacin da ka tawo shi dan ya tawo to canja hanya yake to wannan da wasu mata to wannan ne Allah saboda mata radiyallahu anhu me za mu koya karkashin hadisi abu biyu ya kawo yace ma ya kadu min al hadisi بيان فضل عمر رضي الله عنه أي بيان أكم فضل عمر wa annahu min salihil mu'minin yana cikin nagartattun bayi na mu'minai duk wani abin da kaji ana faɗa ko kuma mutum ne mai tausayi wanda mun ji wasu abubuwa a kansa dan da aka yi wahalar yunwa a Madina zai ne ne sun abinci ne mai duk wani abinci ne mai koyi kada kuma ba shi sai kowa ya samu wallahi sai da ya dawo ya kai matakin da aka kawo gurasa ma hadin da gishiri da ruwa ne ciwo da kana ya ce kar a ciki a koma jikar azaba wani abu ne yake kan su soma sai kowa ya samu sai dawo mai sai da jikin sa gaba ɗaya aka rika yawo da shi ana faɗa saboda ya ɗan watanni da lokuta ne a wannan ne da saboda yana ganin talakawa abin ita shi ba zai ci abinci ba sai kowa ya samu ba wai irin yadda ake wa sai a ana cikin yunwa amma kai baka sani ba aka yi aka yi kar wanda ya kuma kawo abinci mai maiko saukin durmo nono yake da maiko a ciki baya so har kun san tunda ba lokacin social media bane daga wani wasu gwamnoni suka ji ɗaya daga cikin gwamnoni gwamnan masar abu bin al'adu wanda ya sa wa bulalar na aka nema ba alfarma gwamna shi ne wanda da ya ji labari ya zo ya gaida da yana umar ya koma lokacin ba an fara samun buɗi ya ce ya ajinar mu'min me yasa ba aika mana ba saboda shi an zura lokacin da dukiya amma ba san me ake ciki a Madina ba wannan yanayin da yin da wahala da ake yake wallahi da ka aiko mun ya amirul mu'mini yake da na aiko da raquma yake na farkon su na Madina na karshen su na Makka haka yake ai kowa ya gane misali eh yake wallahi da ji an da kayan abinci da laftu yake baya bukata saboda kawai talakawa ake kallo ai duk wanda ya zurfi yanzu irin mulkin da ya dawo wanda ya haɗu da aiki amma ba ka faɗa haka domin ka rika jin akwai aiki eh akwai aiki wallahi wallahi ai ka san ba karamin ki ba karamin abu bane shi za wato kamar yadda na gaya muku kafin da ya wuce in kana karanta rayuwar da na Umar ko wallahi musamman wannan kaga da siyasatu shari'a da akbar Umar rayuwar da na Umar kamata yi a ce limaman gidan gwamnati ko su suke riyawa a ta eh wannan zuwa gabanin ku ta riyawa wallahi kuma su zauna ba kawai a ce a gidan gwamnati ake riyawa eh a dama ba dama ba za ka zauna ba ai ka zuwa wa mutane ga tsaye da zai na umar ya mulki ya gyara hanyar mutane hanyar dabbobi ya gyara ya tsaya yana yi wa rakumi yana shafa man mai gabo da yanzu ciwo kai ka taba tsayawa a hanyar abuja ko a hanyar kura cewa ga wani ya yi hatsari ka ce ba za ka bar gurin ba sai an gaba da komai nawa ne ma suka mutu baka sani ba a hanya shi ke nan kawai ai malam ban san motar motar tarihin na haka take ba sai da muka shiga motar wani wani wani soja za mu yi wata tafiya eh wannan peacock din ai kowane tidin na rani ba a ji wallahi ba a ji ma sani shi yana ji wani jarar ne nake nake ce masa rake da wannan mota ta ku ai da ba ku san ana wahala cikin kasa ba eh dariya da kuma lokacin wata da'awa da mu shi ba haka ne da yake dan da'awa ne kuma Allah ya tsaga shi yanzu yana harka zo da haka da zamu tafi daga Kano a motar da muka tafi kawai muka tafi sannan ba ran block duk inda muka je da ya tattaba ta kawai sai mu sai kare ko wato wallahi ba za su gane komai ba shi sa na taɓa gaya muku kwanaki a nan har Buhari ya gaba ku billahi la ilaha illa huwa wani abubuwan bai san an yi ba Allah bai sani ba saboda dama shi wannan aka ce kana da tip of tap sin ita ne ko zuwa aka yi ko da ya ba in abu zai faru a ƙasa guda goma sun ga dama ba za ka ji ɗaya ba shi wannan shi bauta din shi zai zo sai abu jarida ba sai wanda suke so za su karanta ta kafin aka kulla ma talabijin da mun jina da komai sai wani news sai wanda ake so iya gurin da ake so ka ji iya nan za a kai shi a kulla to ka to ka ji to shi ba ma a kunna maka ballan tana ba ka gani shi ka gaba ɗaya da ba abubuwa sun je gwalgwale ka ji ba shi talabijin ɗin ba ba a kunna ba awa malam to irin wayannan ni yanzu ka ga da girma ba Allah a kai ni gidansa da masallaci sai ka ta ba tare da yana ba in ka ji Allah zan biya maka dariyawa ai ba ai Allah da kan ne a girman musa idan to akwai amsa akwai tambayoyi a gaba kame ya rike dalili mai dubu idan sai bari Allah ya tsare to shi da wayannan abu abun da zai baka mamaki za ka ga yanzu in ka dau in yarare hakirobar bagaji din nan ba hakima gandi wannan fara karanta tarihin ba hakima gandi ko ba dan wato na fara karanta asali ba musulmi bane cewa zan sahabin annabi domin rayuwar da gaba ɗaya shi ne yake mutum ya kwaikwayi su sai na umar ko ba musulmi bane domin ba hakima gandi da gani yake yawo kuma akuya maniha yake yi maniha ta tsoro da akuya yake don kan mai ci haram shugaban kasa hajiba ina ma ya musulunci na aboye irin na najaji wata yarinya a islamiyya a ranar lahadi ta ce mun ta biyo ta ce mun a kawai a maganta tana so ta musulunta amma tana tsoron babarta sai nake mata ta ce mata ta musulunta a gaba ko wai wanda ta yi sallah duk wani abu da babu za ta yi babarta ta gani kawai kake yi shi ke nan kawai ba ta ɓoye musulunci da ran da babu babarta ta ke yi ko haka ake yi ta ce ta je ta gaya mata ban ma ga wanda ta sabogi da bai san jiya take so da haka wannan shi ne kawai ta musulunci a haka ba bukatar ba abubuwa na musulunci ai shi wani zai zo ya gudo daga garin ya ce ya gudo tsarafin fikihu muna ta ganin su ga an yi zuwa nan suna gani da sauran sai mutum ya zo ya ce ma ya baro ko ce wata ta gaya mun wani soja ne ma shi mahaifinsa kuma fasto ne sannan mahaifinsa a tajiri miloniya wani irin wannan karan ya gudo yanzu ya zo nan ba shi da komai baya aiki na ce ai ba haka ake yi ba sai musulunci sai ya koyi ya koyi abubuwa a koyi ya halatta ya tallata a zuciya ba ya ci gaba da amfana har ba bai sai mutu ko ba ka bane ba ba ka kai ne sai ba ka yi zai fita kudin tattawa biliyan da yake dauka ba ya zo da ko dubu ishirin ba a bayan inda yake aiki wani yake aiki a ƙarƙashin wani sakatare ne sai wata uku bai baki na wata ɗaya ba nake ai bai ba hikima ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba so da haka kuma wajen da yana ba su dama shi komai yi ma ake nake a dama komai za a ba bakan je ƴaƴan da yake biya ma ake motar sa zuba mai ake komai ya zo yanzu ya dubu ishirin gagara sa take wanda suke magana wata hajiya jiya take gaya mu nake ta kuskure yin shi ma sai mutum ya zo ya ce ma wai abu sun bada da kowa daga taraba yake ko daga benue wa ya tsara ka musulunta ka koyi haka ake yi koyi musulunci ka ba ka da ƙarfi kuma musulunci ba a shiga don ai kuɗi ba zo mu kai ba ta na kawo ga sunan da yawa a masallaci to sai da aka ba wani shiga musulunci ba ne don ai kuɗi dama za a gaya ma asali akwai challenge mutane da mai da yi musulunta ba mu su saboda gata za mu zo izzar sa nan saboda gata shi tana da wurin Allah ya ba ta yawo su saboda ta jira shi su bi ne kawai ta haifa din maza ta ce ina ma Allah ya ba ta yawo su ta a ke tare ne a Madina amma ka saboda yadda suke da kuɗi namijin ya zo in ya sa riga doguwa sai ta sa a maku a dokin daga sama har ƙasa na gwal duk gwala duk maballayen na gwal duk bangaye mai yin tumat ko complete a madina in ya ga musu a kuya yake saboda ya fi kuɗi a nan amma da ya musulunta fasfishan ɗin da ya yawa sai ta sa mata kunkumi ta ce ko ya bar musulunci ko kuma komai da cire tattalin arziki sautiri ya ce ya yarda kaga yana da wannan imanin shi lokacin da yayi hijira na kuma Madina annabi alaihi salatu wasallam sai da Allah da ya muka da ya mutu lokacin da aka mai shahada a yakin Uhud aka zo binne shi saboda ba shi da kaya an aka rube kawarsa kansa fitowa yi annabi ya kuta gani a ɗaya gurin aka aka rube shi kai tun da baka da wannan imanin za ka zo kai ba a masallaci ka yi hakuri kawai ka zauna a ƙarƙashin shi ka ɓoye musuluncinka ka musulunci a zuciya amma dai bayyanawa sai nan gaba ai da yawa wanda da suke hijira suka koma madina abin da ya faru kenan sai rika ɓoyewa saboda su bayi ne a ƙarƙashin wasu kuma ba a yanka su ba to haka ake yi amma sai mutum ya ce ba wai ya zo kaza sai ka je rashin hikima wanda suka tsora shi a wannan keke tsera ba haka ake ba su ihun da'awa ba ne tambayoyi za a yi wa mutum a gane ina yau za a ce to yi zaman ka haka ba sallah ba ce in kai za a gane to kar ka yi a kowa bai da zai iya yi ta azuki kawai lokacin sallah an gajo yi ta azuki in ba kwa tare ai wai da za a ce kullum kuna tare sai ka ba kwa tare ka san sun tafi wani abu ba ta nan a minti biyar ya isa kafin su dawo ko ba kai abin da za ka haka ake yi ke ta zama a haka har Allah ya taimake ka ka samu dama wannan shi ne to kaga na biyu bayanin kawfi ke ɗani bayani akan yadda gida yake tsoron yake wa wato yake tsoron sai na umar da ke dafi fil haq saboda tsananin tsoron gaskiya in dai abu na gaskiya ne baya rabo ba ka zo yi an yi rabo an da daga yaki an fito sai ga ɗansa abdullahi ɗan umar da gwada biyu kowa an ba shi zani daya wanda ake ɗaurawa shi sai ya ganka hadda mayafi ya ce kai waye baka ɗan shugaban ƙasa ya ce tun da ɗaya zai je ka kawo wannan ɗaya sai da ya kara kansa cewa wani ne ya ba shi ya ce a tun da ɗaya zai je ya ba da wannan guda ɗaya wannan bai ne Umar dan Khattab hadisi na gaba al-hadisi al-500 wa tamatatu wa tawsul hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin da uku an bin Umar radiyallahu anhu ma qala lamma tufiya Abdullahi lokacin da Abdullahi ya mutu wanne dan ubayi dan salulu rasul munafiqina president na munafikai na duniya abdullahi dan salulu kenan to bari ku ji ya ibnu wa abdullahi bin abdullahi dan sa yana da dalilin juna abdullahi abdullahi bin abdullahi bin abdullahi bin abdullahi bin salul dan da sai zo gurin annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da zo gurin annabi alaihi salatu wasallam فتعاله أن نعطيه قميصه sai zo wa annabi tambaya ya rasulullah ka ba ni riba rigarka yukaffar fihi abahu dan yi wa mahaifin da wani likafin ka san da asar na annabi alaihi salatu wasallam duk wani abu da aka yi albarka ke da komai na annabi alaihi komai ba mu cire ba komai ba komai na da albarka ke da shi za wanda da cikin sahabbai yake cewa da za mu wanda da cikin tabi'ai yake zuwa wani sahabi ko Abdullahi dan Mas'ud ne ko Anas dan Malik cewa inda za mu samu gashi guda ɗaya a gurinka guda ɗaya na annabi alaihi salatu wasallam yake mu ɗebi dukiyar mu gaba ɗaya mu bayar dan mu banki wannan gashi yake ba biya ba zai kalma ba zaranci ba dukiyar da ta fi girman dutsen Uhudu yace da za mu bayar yace ba mu alama garanti ba kuma kudin bai kai ba wane mutum eh soyayya kamce da suke to saboda haka to sai ne ba a ba shi rigar da ne masa littafin ba a dawo sai annabi ya wani sun mazala wani salli a mai sai kuma ya dawo da yawon su da albarma ta biyu a zuwa ya masa sallah فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي النبي يميكي لن يمسلى فقام عمر فأنا وسيدنا عمر يميكي فأقال في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب يا أبو النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يا باشا الله تصلى عليه يزكى وتصلى وقد نهاك ربك أن تصلي عليه الهادي أبنجدك يا هذا كما صلى لأن عمر يرى في نور سوى الدير كما النبي shi da kuma mai cewa la yau da ana min al-madinati la yuri janna al-azzu shi da bai fada هم الذين لا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا شنو ba yaje zuga wasu munafikai yace duk wanda yake tare da annabi kar ku ba shi komai talauci ya rige su ba shine fa shi da annabi ya zo aka abun hawa ya rika toshe hanci duk wannan cutarwa ba su yi wa annabi ba shi da zai yau jide-jide yaɗa a madina duk gida gida ya rika yaɗa a cewa matar annabi ta wani abu shi ne ba sannan yanzu ɗansa kuma mutumin ke yukuri da hanyar min almayyiti wa yukuri da almayyiti min alhayy kamar yadda Allah ya yi wa wato ikrima ikrima dan Abu Jahal ikirma mutumin kirki abu jahil kuma mutumin banza to sai gashi annabi alaihi salatu wassalam sai na wani yace Allah ya hana ka ya ya rasulullah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace inna ma khayyara lillah yace uba ai Allah zaki ya bani lokacin ayat ba sai zaɓin cewa kada ai ba zaɓi aka bai cewa su muna bukai kana da option in ka gada maka musu sallah ka gada maka kare su fa kana sai yace baka da abin da Allah yake istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum Allah ce waye ka nema musu gafara ko kar ka nema musu ko ka nema musu ko kar ka nema musu in tastaghfir lahum sab'ina bara inda zaka nema musu gafara sun saba'in falai ya shigar Allah lahu da bai wani zuwa da yanzu shi suka ce ba ba tabari ake ne ba kuma ba wuce shi cewa ba lala ta ne kikiya to dan kanjin kin ji a gurin malarin shi ne shi saba'in to kai ba ba wuce sai ka ce ba lala ga shi kikiya to shi ne saba'in ba saba'in ta goma ba ba ba ita ba kawai inda zaka nema wuta gafara sau ba adadi lan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba to sai yace in tattabi lahum 70 mara wa ta'didu ala 70 yace zan tsara akan wannan adadin da aka yi magana annabi ya faɗa saboda ai ayat ta cike da cewa idan na ya yi kamar fasiki Allah baya gire da waɗanda suke fasikai الخارجون عن طاعة الله بير فأنزل الله تو كن غنى الزاجي قال إنه منافق يتي يا رسول الله وانا فهو منافقين حمالة الهدف دي هو حمال الهدف دي saboda haka shi ma yawo ya rike da munafiki kare yake fa dalla alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi duk da haka dan ya kyautata wa ɗan sai ya masa sallah kuma lokacin zaɓi aka bayar bayan zaman lahutu bayan wannan sai Allah ya saukar da wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabr daga yau yau dai an yi an yi da zakari ka yi wa wani sallah munafiki amma daga yau duk munafiki ya mutu kasa tsara yi masa sallah wala ta salli ala ahadin bin nakira duk munafikin da ya kuma mutuwa suka kare masa sallah wala da kuma ala qabri sannan kun ma ba ka da ake masa sallah kar ka je ka tsaya a kan kabarin sa kai masa sallah shi ne ake faɗan muwa buƙatu umar shi ne kamar yadda muka faɗa datin da ya wuce in magana za a kan sayyidina umar kowace gaba an aka zo awa ɗaya za a ba ta ko biyu sai a ce wani umar kawai sai a zo a yi magana a kansa zuhuri umar sai a yi magana a kansa muwafaka ta umar abubuwan da ya rika faɗa Allah yana goya ma baya sai a yi magana a kansu tausayi da yana umar sai a yi magana a kansa komai daki daki na eh amma kamar su ai kaga a wannan lokacin shi ma da gaje na warje da ya dau mataki har wasu suna ganewa in ya ga gaje na Umar ko shi gaje na Umar da ya rika bibiyar Huzaifa ai kaga annabi ya kira wa Huzaifa bin Yaman ya halitta ko masa su su 80 da wani abu sai ba to wajen sai na Umar sai zo ya tambaye shi yace ka ga mun zuwa yayin munafikan sai ce ni sai da annabi kuma in ga ba shi sahibu ce da rasulullahi to dai ba ya ga tambaya sai ce ba wani yace babu wala ba babu sai ce da ni yace babu kai yace kuma duk wanda ya tsara tambaya ta ake wajen gaya ba domin ya fara tambaya da wani da wani har yana ta hanzo kan wani ya shiru zai gane sai aka ce in dai aka ga bai je wuri wa mutum sallah ba to da shi to shi ne ake cewa kafin annabi yawan duniya ma wanda suka rage a munafukai ba su da yawa ba su fi cikin yan yatsuwa balle da rawu ya samu hujja ya ce ai to kaga gaba da wata akwai sun yi rinda misali su dubunnai bayan annabi ya bar duniya to saboda haka daga nan sai annabi alaihi salatu wassalam ya hani wannan mun yi wannan hadisi a kamun jana'i yawwa ما يقصد من الحديث جواز النصح والمشورة من المفضول للفاضل يا لك أي نصيحة كما نمو جاورا an gane ko daga gurin wanda aka fi dan sama kake da mutum misali dan kai ne oga oga a tiktok tattare da kuma wanda suke cikin ministry din na ya kamata wani abin ka ciro musu shawara domin alal akal abu biyu za ka yi na farko za su ce ka bai da su mutane sannan abu na biyu kuma kana gina tunanin su ma idan ba daidai bane ka ce a bayan kin gama faɗa shawara sai ka ce a ba kaza ya kamata a yi ba kaza ya kamata a yi saboda kaza to daga nan ta ƙara mutum karfin hujja ko yara a gida haka yi in yaro ya ɗauko ya ce kaza kaza kaza ba gudun shi ake wajen ka ce wani saboda ne ai saboda kaza ba wajen ka ce a ba haka bane saboda kaza kaza ba kaza bane saboda kaza shi ne kaza to kana karfafa sa wata za ka kana kwance wani matsala za ta zo musamman babba ne a yaranka wani abin ya taso kana kwanciyar ka biya yake hukunci irin naka sosai kana kwanciyar ka biya yake in kai ne ma haka za ka yi domin ka tsora yake to shi ne abu na farko na biyu annahu an salati an alal munafiqi an hana yi wa mutane munafiqai sallah kun gani shi saba wa Allah ka'ida ana yi mutanen kirki sai akai karfin je gurin ba sai akai kai a wuta za ka tashi ba to sai ka ce Allah ki shi shi ne za ka gaba gabata idan idan ka kai shuhura da rashin mutunci in ka mutu ba za ka ba sallah ba me yasa dan ya zama izina ga wasu ka yi tura a TikTok tana kai wa Allah rashin kunya to in ka mutu ba za su ce dan wuta ba ne kai amma ba za a je sallar ka ba kowa ya tafi kuma makabarta ba a ce ba za a kai ka ta cikin ta gandun albarka ba sai dai a cikin kabarin rata can a kai ka misali to idan ana wannan sai ka ga haka magabata ce na ba ku ibnu da ata ne ko wani da mutum uku aka biya sai aka biya su kuɗi aka ce ku kai ki magabarta kowa zai zuwa ya saboda ya ji wura da mutan dilanci kawai ka ce ki aka ce dan ba za a yi masa sallah haka ake yi amma yanzu za ku ga mutum ya yi kiwa da rashin mutunci kuma sai ku ga an cika an nuna yaji a kyamara ai kiwa da kiwa na ba sun zo ya wani ba zai ba yana yi ya tsora a me yasa Allah ya ɗauka cikin sarki ya ce me yasa annaba ne ya ga Islam ya inuwa wanda ake yi ba su sallah wanda ake yi ba shi ba shi ba ake bansa wata kila ba da rurar kun kaso ka kai amma annabi yake wuri wata sallah tunda annabi ya kiwo wanda ake yi ba shi sallah ainihin ba shi aula wanda yake ga rashin mutunci a cikin a cikin yin ba shi aula shi dan da magana banin banin banin tiktok da obama trump da yi banda wannan yau kuma nake ganin ya ce mutum biyu ne kawai a amerika yake daga mutum sai na musu kaga lgbtq an fara shaƙi ta kenan eh abin da muke so kenan ya fara shaƙi ce ce da gero ba zancen transgender ba maganar kaza yace daga mutum sai na musu saboda haka duk yan duwa da an fara turbuɗa hancin su yanzu da yan na ɗugo ya fara karya magana LGBTQ Allah madaukakin sarki ya amfani da shi wajen rusa kafir kuka haka Allah yana haka ai eh sai amfani da kafiri wajen rusa kafir musulunci ya daga to wannan bi daga dai yana TikTok a garin da aka fi ko ina biya ya ce ba da jiwa ba TikTok an rabe da ya dare shi Allah ya sauke ya yi yara ko ba ma yake oke to kaji ka za a lada wula duk karin ne kar ka gari kurkura a kansa yauwa ko da yake wata kila abubuwan da za su biyo da yawa ma ba mu ji shi ba saboda haka kwana da bayin da biyar wannan labarin ya fi daɗi cewa duk za ka bayar ba wai kawai ya dade ita ba a yi ka sa jinin ya hau baya goyon bayan abubuwan da shi wancan ya ba sunansa bidin ko jobi shi ba da da yawa ba abin sunansa ba shi turan ba shi dan dan republican ne ko ɗan democrat ne ko republican democrat ne ko Allah ya zawai to na uku sai yake hujjar siyasacin nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yadda kyawun siyasar annabi siyasa ce a iya zama da mutane me siyasa ai tsarin shugabanci fasaka bi zaka halqa lina mushiddatan kamar da ibrini yake fara fasaka aikin shugabanci a siyasar asalin siyasa ai shugabanci ke siyasa za ka ta demokradiyya ita za ka gani a siyasar shari'iyya ya ka danne mutane ka ta demokradiyya za a zaman by the people for the people to the people amma duk ƙarya ce kawai duk ƙarya ce in ba da haka ba ya za a yi wato wannan suka tafi wannan ba suna hawa gurin ko shi ke nan su yanzu ba sa cikin mutane su koma wani layi daban suna samun wannan mukamu shi ke to wannan shi ne to wannan shi ne kaɗan daga mu labaran sai na umar kaɗan sai kalifa na uku babu ni fadari da Usman bin Affan radiyallahu anhu babu ne da zai bayani akan wasu daga cikin falalolin da yana Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda Usman dan Affan eh shi ma yana cikin dangi kwarai gawa jikokin annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda sai na Umar da Abubakar ba haka ne sai da Usman da Umar ta jin ni ba za ya na tafi ba kun ga sai da wanda je ba da Usman bai je ba da ba ma sai da aka rabu da shi ne ta lokacin matar da ruka ya ba da lafiya annabi ya ce ji shi ne ta bayan an dawo daga badar da kwana ko uku ne tara sai kuma aka tsara masa da umma kulto a daga ma ya yi yaƙi kenan ko sannan da aka zo rabon ganima annabi ya ce a fitan masa shi sa duk fada'ilu ahli badrin hadis Ali wanda ka ga wai ya ba ka ya ko da baka auri wata a gidansa ba ya zo bayan wata ta mutu kuma ya ce ka zo kuma dubawa to an ji daɗin zama da shi amma wani da kuna tare ma Allah Allah ake karamu saboda za ka da mutunci ko ba ka bari Allah Allah ku ake kurabu shi za ka ga yanzu ina ta rana tawa in dai ni zan tsawar aure ina faɗa cewa kaka karɓar wa duk wanda ka san baka da ta cewa kansa kaka karɓar ma aure sai wanda idan matsala ta taso in kai ma waya zai zo ko kuma kafin ya yanke hukunci zai zo da gudu da zai ce an yi kaza an yi kaza to kai ta zama cikakken wakili ke amma in ba haka ba in dai baka da ta cewa kawai dan zai baka dan kuɗi yanzu da zai karɓo ma aure ba a haka ba a yi sai wanda kake da ta cewa a kan in abu ya taso yana jin ka'ida to shi ne ake karɓo a aure amma da za ka yi waya sau hamsin bai daga ba to kaga ai ba ka da ai aka wani ya gaya mu ina yawan nan da mu bai ce wallahi ya kira yau ya kira ya fito hamsin miskol hamsin ya iya daga kuma matsala ce wanda ya kamata ya zo din a tattauna kuma da shi ne kuma wali shi wali shi ne waliyin amarya uban yarinya amma ya kira shi saboda miskol hamsin ya ki dagawa kaga ai ba da shi da wannan ai ai ko ka san mutum bai ma mutuwar hamsin ai ka ji duk sai ka karan wadda ta ji ba Allah ya tsare to Usman bin Affan hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin da hudu ana bi mutane ɗari radiyallahu anhu kala عبد الله بن قيس الله تعالى وجه ذلك كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من اهل المدينه وتراها na kasance muna tare da annabi alaihi salatu wassalam a cikin wata gona hari ko gona ko lambu albustan aw alhadika shi ake cewa hari gona ko lambu wanda mutum ya je madina har yanzu ka tafi musamman ta hanyar kuma za ka ta gani irin wannan gonakin a hanya irin su ake nufi za ka ta ganin su ina sha'awar mutum ya tafi ko ba a kafa dan ba wani nisa bane da shi ba saboda haka dige daga nan zuwa garin kai ba saboda haka ka tafi a kafa za ka ta ganin gonaki a hanya a me ba ru dige daga nan zuwa garin kai ba daga nan zuwa garin kai da nisa ana gina muku wata rana wallahi na ga zuwa a gama karatu daga nan in fahimci kowa ya tafi in fita nan kawai tafiya ta Allah har yanzu yi ina yi kawai zan yi da babu jira ko na yaƙi kawai zan tafiya ta a kafa tafiya waya a kafa in da tafi a kafa ai ina zuwa ni je garan kai in dawo kafa bai a ciki to kai a cikin kake gani na ba a kafa ba to to ka gani ko magoyi suna maganar abin nan shi da an kai irin wannan za ka ga ko mutum in ka tafi aikin hajji ko umara ko wallahi ba za ka sha wahala za ka mutane wai daga gidanku daga hotel din ka wai za ka talla wai sai ka hawo mota awa mala ai in dai ba magiya wasu suka haɗu suka rike mun magiya dan Allah a hawa wallahi ba na hawa a kafa nake tafiya nan da nan daga gidan da kake kawai zuwa harami a kafa kawai sai ka hau mota kawai wani lokacin ka san su da yake kuɗin tata ɗaya ne da kuɗin mutum ɗaya to wani in ya ga ga ku kuma da ana zai ce da Allah ku shiga tare domin ya ba da riyal biyu in ki kaɗai ne riyal biyu na haka za kai in ku da yawa ne ba biyu za a karɓa saboda haka fara ku shiga da yawa ga habila kuma ga ai kyauta can da take tsayawa in ba za ka ko za ka kafa ba kyauta in ka fito da wuri za ka shiga ka tafi kulbon ba zai haɗa ba alaji ga lada ga lafiya jikinka za ka ji ƙari lafiya wani wani yana gaya wani yace wai gidan da yake biya da umara ko musamman umara gidan da ya tafi umara wai da rashin lafiya yake zuwa sai dai alajin abokin da yake an ya kokana abin da ya gabata ko yana zuwa ya lafiya amma kai kullum ka zo ba ka da lafiya shi kuma duk wanda ya zo da lafiya me kai dan o to kuma da yana Usman din ne ba ka zo to bari mu tsaya haka an nuna mana lokaci yayi abun da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa Allah muka kuskure Allah ya kayafe mana in ga Allah muna gayyata kowa kamar yadda muka faɗa saukar ɗaliban mu guda hamsin da bakwai insha Allah ranar Lahadi mai zuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya a gama lafiya ga Muhammad nan yana cewa abin baka baki na sa mana. muna roƙon Allah da suna da jawawa da tsohon da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje masa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji su da rama dan da mu gano Allah ka samu cikin da da imani muna roƙon Allah da suna da jawawa da tsohon da madaukaka mara ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da kuke da lafiya Allah ba ka sarki ka inganta lafiyar mu muna roƙa Allah mana hukuncin sarki da sunan ta kyawawa da kofin sa mafaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙa Allah da sunan ta kyawawa da kofin sa mafaka wanda ke cikin damuwa da kunci da rashin lafiya Allah ka yayi wanda suka ta jarabawa da aiki da neman aiki Allah ka tallafa mu muna roƙa Allah da sunan ta kyawawa waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da mu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين wannan takarda ce aka miko ta neman tallafi don hidimar masallacin Hudaifatu bin Yaman kuma kasa aka akwai akawun name din Huzaifatu bin Yaman akawun nan ba gashi nan kamar yadda za a gani a nan kuma daga an rubuta sifili guda uku ashirin da takwas saba'in da uku sai saba'in da tara sai sifili banki kuma jaiz bank wannan da ita ce takardar Huzaifatu bin Yaman Foundation an rubuta neman tallafi don hidimar masallacin Huzaifatu bin Yaman muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza Allah ya hore kowa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk